ce ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yau talata, hudu ga watan Ramadana, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku, daidai da biyar ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad. Muna cikin jizar Sani, yau da tafsir na Maulan Musa Ibn Fayyaki, Sheikh Ibrahim Yas, رضي الله تعالى عنه شافينا ريبيو أربعين دقيقة من أشكل سورة المائدة من أشكل سورة الأنعام زام تاش آية أري تلاتين دقيقة مال محمد مبارك زي جامنا بقي شيخ مو شيخ إبراهيم منصور إمام كدونا زي منا فسر أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إهدري لنا بهذا المهدر والتعب به بنظرة تأتي لنا بالزهر آه. يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh زادكم الله مغفرة وبيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بكافل عما يعملون آه، أجيا الله تبارك وتعالى يا سند موتشيوا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون wato duk inda azzalimi yake masoyin masoyin azzalimi dan uwansa ne kuma a hakanan mumini duk inda yake masoyin mumini dan uwansa ne to shine a yau Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana wani kullin darajatun mimma amilu wani kullin wato ga kowane ɗaya daga cikin shedanun mutane da kuma shedanun aljanu darajatun akwai darajoji waɗanda suke maɗaukaka akwai darajatun aliyatun akwai darajatun sabilatun a darajoji na muminai ana kiransu darajat darajoji na azzalimai ana kiransu darakat saboda haka kowane ɗaya daga cikinsu a wato mutane da aljannu suna da darajoji idan darajar ta kirki ce sai ta zama darajatun aliyatun idan kuma darajar ta shari ce sai ta zama darajatun sabilatun jaza'an wannan shine sakamako mimma aminu daga abin da suka aikata min khairin wannan aiki na alkhairi ne wa sharrin ko wannan aiki na sharri ne idan aikin alkhairi ne sai ya zama darajat idan aikin na sharri ne sai ya zama darakat wato ma'anar darajat ita aljanna kana ƙara martaba kana ƙara sama shi ne kira darajat ƙaramar aljanna ita ce aljanna ta ɗaya mebinta ita ce aljanna ta biyu mebinta ita ce aljanna ta uku mebinta ita ce aljanna ta hudu to aljanna ta takwas ita ce babba a cikin aljanna a cikin dukkan aljannatai to wuta ko ba haka bane shi darakatu ne wannan darajatu wannan darakatu a wuta mafi kankanta ita ce wadda take sama wadda ta fi ta wulakanta ita ce wadda take kasanta to har zuwa ƙasa ta bak- wuta ta bakwai ita ce mafi kaskanci mafi wulakanci to wannan shi ake kira darakat shi dan aljanna yana hauhawa ne shi kuma dan wuta yana ƙasa ne kullum ƙasa wannan darajatun aliyatun wannan darajatun sabilatun to shi ne ubangiji ke gaya mana wani kullum darajatun ga kowane ɗaya daga cikin shaidanun mutane da shaidanun aljanu da muminan mutane da muminan aljanu darajatun akwai darajoji jaza'an sakamako ne ma aminu daga abin da suka aikata wannan abin na alkhairi ne ya zama darajatun aliya in ko na sharri ne ya zama darakatun zabila wa ma rabbuka bigafilin amma ya'malun wa ma rabbuka ubangijinka bai kasance ba bigafilin marakani amma ya'malun daga abin da suke aikatawa wato babu abin da ya koyi ga Allah ranar alkiyama babu kuskure ba zai yi wa Allah ya dauki aikin dan aljanna ya ba dan wuta ba ko ya dauki aikin dan wuta ya ba dan aljanna saboda mantuwa daga baya kuma ta a kira su a kira su kai an yi kuskure ne kawo naka kai ma kawo naka ba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya san kowa kuma ya san aikin kowa kuma ba yadda zai Allah tabaraka wataala ka cancanci a kai ka aljanna ta uku ya ce a kai ka aljanna ta daya daga baya a zuwa cewa a aikin an gane matsayin ka ya baka dawo shiga ta uku wannan duk ba ba cikin aikin Allah Allah tabaraka wataala ya san kowa ya san kuma abin da ya dace da kowa ya san matsayin kowa ya san aljanna da ta dace da kowane mumini haka nan yan wuta Allah ya kiyaye su ma ya san wutar da ta dace da kowane shidani a annasu su mutane darajatu wato sun kasu ne hawa-hawa har darajoji biyar mutane suna da darajoji har darajoji guda biyar wato a cikin mutane akwai malamai a cikin mutane akwai masu kudi a cikin mutane akwai zahidai masu gudun duniya sannan akwai mayaka akwai sarakuna su ne al'ulama'u wal agniyaru wal zuhadu wal guzatu wal muluku wannan su ne duniya duka duk wanda ba a cikin waɗannan jirgin ɗan kallo ne ya yi rashi a duniya al'ulama'u wal agniyaru wal zuhadu walkusatu walmuluku wannan su ne shugabannin duniya su suke juya duniya in kaga duniya ta gyaru waɗannan in kaga duniya ta ɓaci waɗannan biyar ɗin nan malamai masu kuɗi su baye bayan Allah masu gudun duniya sai kuma mayaƙa don ɗaukaka addinin Allah sojoji ke sai kuma sarakuna waɗannan su ne shugabannin duniya annasu darajatu mutane daraja daraja ne har darajoji biyar ulama'ul na farko su ne malamai hum warasatul anbiya su ne magadan annabawa na biyu aganiya'un su ne masu kuɗi hum umana Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne amintattun Allah waɗanda Allah ya yarda da su ya amince da su har ya ba su taskokin arzikinsa idan aka ba mutum kuɗi kada dauka an bashi ne don ya ci kaji ya ci raguna ya sha juice ya kwanta a ɗaki mai katiba mai taushi da ac a allah ne ya zaɓe shi ya bashi amanan kayan shi arziki na allah ne sai aka bashi saboda ya kula wa allah da bayi malamai ilimi na allah ne ba nasu ba ne allah shi ne al'alimu sai ya zaɓe su ya ba su ilimi don su shiryar da bayansa ba dan su rika zagin su suna kafarta su suna mushirkantar da su ba in ka ga malami yana zaune a kujerar wa'azi ya zagi wannan ya zagi wancan yi batsa yi dariya yi wauta ya kafarta wancan ya mushirkantar da wancan bai san a wace kujera ake zama kujerar ta manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam kalibancin sa yake yana isar da sabon Allah ne wannan ilimin amana aka bashi ba nashi bane an bashi ne dan ya shiryar da bayi to haka nan idan aka ba mutum dukiya aka ba mutum kuɗi ba wai ana nufi kawai shi kenan ya ji daɗi wanda yake jin haushi ya kama ya daure ya hau babban mota ya ba wannan bane Allah tabaraka ta'ala shi ne ya bashi dukiya domin akwai talakawa bayan Allah ba za su iya haduwa da Allah mu sha hakan ba sai su zo wurin shi shi ne khalifan Allah ta bangaren arziki waɗancan khalifofin Allah ta bangaren ilimi wannan khalifan Allah ko kuma khalifofin Allah ta bangaren dukiya Allah shine alganiyu su kuma suka zama aganiyaku khalifofin ganiyu Allah shi ne al'alimu malamai suka zama ulama'u khalifofin al'alimu Allah shi ne almaliku sai ya zaɓi sarakuna suka zama almuluku khalifofin almaliku hakanan alkabiru Allah shi ne babba sai ya zaɓi manyan mutane dattijai sai ya mai da su alkumara'u khalifofin alkabiru hakanan waliyai Allah tabaraka wa ta'ala shine alwaliyu sai ya zabi awliya'u sai suka zama khalifofin alwaliyu Allahu waliyyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur saboda haka duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan sahu kada ya gadara ko ya fankama ko ya cutar da wani a ya tsaya ya duba rigar da aka sa masa ta halifanci ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa yace su ma'a masu kuɗi su ne umana Allah wato amintattun Allah Allah ya ba su amanin arzikinsa shi ne arrajiku arrazzaku wani halin na uku su ne masu gudun duniya wato kamar kace sufai kuma kalatu waɗannan kuma su ne jagorori su malamai magadan annabawa ne su kuma masu gudi amintattun Allah ne a cikin dukiyarsa su kuma a sufaye zahidai su kuma waɗannan su ne jagororin al'umma ba wanda zai magana a ji maganar sa har zuciya sai zuharu saboda ubai manzo Allah yana cewa izahad fi dunya yuhibbaka Allah wa zahad fi ma fi aidin nas yuhibbaka nas ka guji abin da yake cikin duniya sai Allah ya soka ka guji abin da yake hannun mutane sai mutane su soka to shine sai aka ce humul qalat waɗannan su ne jagorori wa kuzatun sannan sojoji humul mujahiduna su ne mayaka asiyaful ba waɗannan su ne takubban Allah wa mulukun na biyar su ne sarakuna sarakuna hum zidarullahi tabaraka wa ta'ala su ne inoyin Allah in ji shehu sarakuna su ne inoyin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ba a su sarki ko shugaba ya zama azzalimi saboda mabiya da talakawa idan zafi ya yi yawa inuwar sarki ake so su shiga su ji sanyi to idan ya zama inuwar sarki ko inuwar shugaban ƙasa ko inuwar wani shugaba jagora ya zama inuwar zafi ne har ta fi inda ka fito zafi bai zama shugaba ba na ka ba mutum shugabanci to ana so wanda bai kai shi ba in ya zo inda yake ya ji sanyi ne domin shugabanci na Allah ne Allah ya baka shugabanci ne domin bayansa su zo wurinka su ji sanyi kan inuwarsa ce kan inuwarsa ce alamtar ila rabbika kaifa matkazin saboda haka a sarakuna inuwoyi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala shi wa radiyallahu anhu wa radahu annabi ali yace fa in istaqama haula'i al-khaltati istaqamat ahwalul alami kullan idan waɗannan biyar ɗin suka miƙe suka tsayi suka yi daidai to halin halitta duka zai miƙe ya tsayi daidai idan aka ce maka al'ulama'u wal agniyawu wal zuharu wal guzatu wal muluku sun haɗa kai sun tafi daidai a miƙe to halittar Allah baki da za ta tafi daidai a miƙe wai za ka da ulama'u tsani'i na fi duniya والزهاد راجبين فيها والغزاة مرائين وأمل الريائك لا شيء والأغنياء التجار الخائنين والملوك ظالمين إذا والملوك ظالمين آه شيخ رضي الله عنه يشي idan ma فإذا استقام هؤلاء الخلفة استقامت أهوال العالم كلا وإذا كان العلماء ثانيين في الدنيا إذا يكسن شيء معلمين sun zamanto mayunwata masu kwalama kwaɗayin duniya wanzu haru su kuma sufaye waɗanda ake gani sun sallami duniya lahiran ma sun juya mata wa Allah zalla sai aka waye gani su kuma ragibi na mafaɗaita fiha a cikin duniya wanzu za su sojoji mayaka da ɗaukaka addinin Allah mura'ina su kuma sun zama 'yan riya wa amalu riya'i kala shi shi ko aikin da ya kamar ba a yi shi ba saboda shirka ce shirka guda uku ne shirkun jaliyun shirkun khabiyun shirkun akfa akwai shirka boyayya akwai shirka bayyananniya akwai shirka boyayya akwai shirka mafi boyuwa shari'a tana yakar shirkun jaliyun dariƙa tana yakan shirkun khabiyun haƙiƙa tana yakan shirkun akfa shi ne amfani wato ita shari'a ba ta yadda da abauta wa gunki ba a sassaka gunki ko da dutse ko da ice ko da wani abu shari'a za ta rubuta shi yanzu ita kuma ɗariƙa ba ta yadda da ayayya ba a yi aiki don allah kawai wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din ita shari'a tana kewayawa ne daura da tekun fadin allah ma kharatu jinna wa insa illa li abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ita kuma ɗariƙa tana kewayawa ne daura da wa ma umiru illa li abdullah mukhlisin lahu din ita ko hakika tana kewayawa ne daura da kullu man alaiha fani kullu shay'in halikun illa wajhahu to shine yace wa amalu riya'i kala shay'a shi aikin riya kamar ba a yi shi bane da annahu shirkun khabir wal aghniya tujjaru kha'inin su kuma mawadata 'yan kasuwa sun zama marowata kuma masu ha'inci yana daga ruwa mai kudi ya yi sana'ar da talaka ne kamata ya yi ta kuma haka suke yanzu sai ka ga mai kudi wani miliyoniya ya ka cewa yana kiwon kaji kiwon kaji ya yi talaka ne yaushe talaka zai yi zuwa london yaushe zai yi zuwa faransa yaushe zai yi zuwa germany ko ya je china akwai harkoki manya irin na masu kuɗi akwai harkoki ƙanana-ƙanana na neman kuɗi masu kawo kuɗin da wuri amma wannan na talaka ne bai kamata wanda yake da kuɗi ya ce zai yi wannan amma ba haramun ba amma dai da sai a bar wa talaka yi sai ka ga mai kuɗi yana kudda kwai miliyan biyu miliyan biyar kaji ko kasuwan iya ganin shi ko talaka in ya dari kwai hamsin kwai dari dari biyu sai ka gaina cin abinci da shi da iyalinsa amma sai a zo a tari ko kuma a samu a siyo kaya mai yawa sai a je a tara a to ba za a fito da su ba sai sun yi tsada sai a fito da talaka da shi wannan duka shi ne ce idan masu kuɗi suka zama haka wani muluku zalimin su kuma sarakuna da shugabannin ƙasa suka zama azzalimai to duniya ta lalace don waɗannan su ne tarakun duniya su ne filolin da suka rike duniya al-ulama wal aghniya wal zuhad wal quzat wal muluk su suka rike duniya duka idza qali al-ulama idan akan yabo idan malamai suka zama ƴan yunwa an gane ko masu kwalama suka zama ‘yan yunwa masu kwalama fi duniya a cikin rayuwar duniya fa man yuqallad wa man yuqadadi to da wa za wa za a rike wa za a rate shi da wa za a san hanyar shirya malamai sun zama ‘yan yunwa makwadaita ma'abuta kwalama to waye zai nuna hanyar Allah kenan wa za a rike da wa za a yi koyi wai za ka da zuhadu rajibina fi duniya fajiman yustadallu alai idan ya zama sufaye zahidai masu gudun duniya su kuma sun zama masu kwaɗayi su ma to shi kenan fajiman yustadallu alai da wa za a yi koyi a sadu da Allah kenan da wa za a yi koyi a sadu da Allah وإذا كان التجار خونة فلمن يوثق به idan ya zama 'yan kasuwa masu kudi sun zama wato mayaudara maha'inta da wa za a amince kenan da su ya kamata a amince to su kuma sun zama mayaudara da wa za a amince wai za ka nar ku za ta mura'i da faman ya gani adu idan ya zama sojoji masu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah sun zama 'yan riya kowa so yake a ji shi to shi kenan wani ne zai rinjayi makiya kenan in yaƙi ya taso wai za ka nan muluku zalama faman yar'a idan ya zama sarakuna sun zama azzalimai wane ne zai kiwon bayi waye zai kula da bayi idza kana ra'i huwa dhib man alladhi yar'a al-ganam idan ya zama mai kiwon shine kura wane ne zai kiwon tumakan kenan kaga babu tsoraka sarakuna malamai masu kudi sojoji su baye sai a hattara ku ne shugabannin duniya baki ɗin haulayi kaga waɗannan mutane guda biyar humul lazina afsalu duniya wa afsalu alama waɗannan biyar ɗin su suka ɓata duniya kuma su suka ɓata halitta duka malamai masu kudi sojoji mayaka da ɗaukaka addinin Allah zahidai masu gudun duniya da kuma shugabanni sarakuna waɗannan su suka ɓata duniya su suka ɓata a sauran mutanen duniya baki daya lau sanahu na sanahu kulla shai da a ce waɗannan biyar ɗin sun gyaru to da komai ya gyaru baki ɗayansa walakin fasadu wa afsadu kulla shai sai dai kash sun ɓaci kuma suka ɓata komai su sun ɓaci kuma suka ɓata komai sun ɓata duniya kuma suka ɓata mutanen duniya wa ma rabbuka bi gafilin amma ya'malun amma ka sani ubangijinka tabaraka wa ta'ala ba marafkani bane ba marafkani bane daga sanin abin da suke aikatawa sun jazihim da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai sakanta musu wa rabbukal gani
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين
وربك الغفور وربك الغفور وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني wato a nan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah kada jama'anka su ji mun ce wa rabbukal ganiyyu zur rahma su ɗauka kaman muna da wata bukata ne a wurinsu ko kuma kada su ji mun ce wani kullin darajatun mimma abidu kowane ɗaya daga cikin mutanen kirki da mutanen banza akwai darajoji da za mu ba su sakamakon abin da suka aikata idan sun aikata alkhairi mu ba su darajatun aliyatu idan sun aikata mummuna mu hada su da darakatun sabidatu to kar su ji mun faɗi wannan su dauka ko muna da wani interest a cikin aikin su ka san dan adam idan ka ce in dan adam ya zo ce maka in kai in kaza zan baka kaza to dan adam a tunaninsa kana da wani bukata a cikin wannan aikin da ka sa shi shi ne Allah ya gaya manzo Allah ce ka sanar da su kar su sa wannan a zuciyarsu kar wanda ya tunanin sallar da muka ce a yi ko azumin da muka ce a yi ko zakka ko hajji zai amfani mu da wani abu ba zai amfani mu da komai ba kar ko mutum ya dauka wajen ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi caca ko ya yi tsafi zai cutar da mu da wani abu shi ma wannan ba zai cutar da mu da komai ba wa rabbukal ganiyu zur rahma wa rabbukal ganiyu ubangijin ka mawadaci ne daga barin halittarsa da kuma ibadarsu shine wa rabbukal ganiyu an khalqihi wa ibadatihi ubangijin ka ya wadata daga halittar da ya halitta da kuma aikin da suke aikatawa da kuma ibadunsu baki daya zurrama amma kuma ubangiji ya kasance ma abocin rahama ne aljanna da ya ce zai ba su saboda tausayi ne da kuma darajojin da ya alkawari zai ba su wannan saboda tausayi ne ba wai dan sun amfane shi da wani abu shine zai saka musu ba a zurrama ubangiji ma'abocin rahama ne tausayi da jin kai ka taba ala nafsihir rahama ya wajabta wa zatin rahama ya kattaba wa zatinsa wato rahama wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ta ishi kowane abu hatta shi nan idan ya ji wannan ayar matsuwa kusai shi ma yana sa rai wai ko zai samu in ya sha yana daga cikin irin wadatar ubangijinku in ya sha idan ya ga dama yuzhibkum sai ki tafiyar da ku ya ahla makka idan Allah ya ga dama saboda wadata sai ya kashe ku duka ba kuma abin da zai cuce shi don kusan cewa ibadar ku ba za ta amfane shi ba sai ya tafiyar da ku ya ku mutanen makka bil ihlaki ta hanyar halakarwa wa yastakhlif ma yasha'u min ba'dikum sai ya cike gurbin ma ma yasha'u wato abin da ya ga dama ko waɗanda ya ga dama min ba'dikum bayan ya matar da ku in Allah ga dama sai kashe kowa sai kawo waɗansu fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama sai ya matar da mu baki daya sai ya kawo waɗansu ya cike gurbobin mu da waɗansu dan adam shine ake masa alfahari ko gori idan ba ni wani ba zai samu kaza ba aini ne sarfafin arzikin wani aini ne sababin ɗaukakar wani aini ne sababin ci gaban wani wani kuma ya ce kurabu da shi ya isa ai ya san idan babu ya gama yawo ai mu ne dalilin kariyarsa ai mu ne sababin tsare shi inda ba ma tare da shi ai da an karya shi amma ban da Allah ba wani ɗaya da ya ce mai alfahari ya ce wai in ba shi kaza kaza kaza kaza inda za ka san Allah ya isa Allah ya ɗauke annabawa gaba ɗaya sai wa kuma idan ibada yake su ko amfani ko wani abu misali annabawa mana amma idan ka ɗauke su har ta kai shugaban annabawa wanda shine farkon bawa sallallahu alaihi wasallam wani in kana min rahman wala fa an awul abidina shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe shi to inda za ka san cewa lallai Allah mawadaci ne ba a yi masa kankan ba duk abin da Allah ya ɗauke zai iya cike gurbin da abin da ya shi ma'anan sah min ayatin aw nunja na'ti bi khairin minha aw misliha ba mu taɓa ɗauke wata aya a wuri ba sai mun kawo wadda ta fita ko daidai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba daidai da shi babu wanda ya kusa da shi balle wanda ya fi shi sallallahu alaihi sallama muhammadu abdullahi abdul mukarrabu to idan allah ya ga dama in ya sha in ya so yuzibukum sai tafiyar da ku ya ku mutanen makka ta hanyar halakawa wa yastakhlif ma yasha'u sai ya cike gurbin ku ko ya mutanya ku da waɗanda iga dama min ba'dikum bayan ku min alkhalqi daga halitta kama an sha'akum kamar yadda ya kage ku min zurriyyati qaumin akharina daga jikokin waɗansu jama'a da suka wuce Allah tabaraka wa ta'ala ya kage ku daga jikokin waɗansu jama'a waɗanda suka suka suka wuce azhaba Allah ya tafiyar da kakanninmu ya tafiyar da iyayenmu walakin lahu afqakum sai dai cewa shi ya wanzar da ku ya tafiyar da iyayenku ya tafiyar da kakanninku amma ya wanzar da ku rahmatan lakum domin jin kai gare ku domin jin kai gare ku in ya sha yuzibkum wa yati bi khalqin jadid idan ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zo da wata halitta sabuwa daban law sha Allah la ahlaka an-nasa kullan da Allah ya ga dama da sai ya halakar da mutane baki ɗayan su wa ta bi akharina sai ya zo da wadansu sababbi daban wa hadha da abu wannan shine al'adar Allah wato wannan shine sunnan Allah kuma walan tajida li sunnatillahi tabdila yanzu mu da ba mu bane shekaran jiya kakanninmu ne jiya iyayenmu ne yau mu ne gobe ba mu bane ƴaƴanmu ne to ba shi tunan haka rayuwar ta shekaran jiya kakanninmu jiya iyayenmu yau mu ne gobe ba mu bane an gama kuma shi kenan sai dai ƴaƴanmu kuma kullum haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ya tafiyar da waɗannan ya zo da wasu ya tafiyar da wasu ya zo da wasu kullum haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yi law sha Allah la ahlaka an-nas kullan wa ata bi akharin wa hadha da'uhu da'iman hadha la shakka fihi li'annana nushahiduhu da'iman ce mun ce wannan babu kokonto ai kullum muna ganin haka kullum idan ka ce iyayenka suna nan sai ce to ina kakanni sun rasu sun rasu idan tafakkarna idan muka yi tunani al'an a yanzu din nan kabla hamsin sanata kafin shekaru hamsin da suka wuce na ji du'ara ana kiyaman yudabbirun hadha al'alam za mu tafi iyayen mu a tsaye kyamkyam suna tafiyar da al'amuran wannan halitta na ɗayansu da suka haifa su kenan suna tafiyar da gidajenmu da iyayenmu mata da sauran yayyenmu da sauran kannanmu iyayenmu su suke cefane su suke biya mana kudin makaranta su suke mana sutura su suke ciyar da mu su suke ɗaukar nauyin al'amuranmu to daga baya sai suka rasu bayan rasuwarsu mu ma sai ga mun yi aure sai ga mu akan matsayinsu wani yau mu ne muke ciyar da wasu mu muke musu sutura mu muke ɗaukar nauyin karatunsu to ana nan wata rana za mu mutu sai yayanmu su ma sai su haihu su ma sun kaga suna kan matsayinmu kamar yadda muka gaji iyayenmu suka gaji kakanninmu mu ma ƴaƴanmu za su gaje mu wata rana su kuma ƴaƴansu sai su gaje su yasa in za ka yi aiki mai kyau kai kawai amma wannan duniyar nan ba wurin tsayuwa ba ne za a wuce ne kawai a yi ta sauri a aiki mai kyau a yi ta aiki mai kyau saboda in an wuce in za a ba da tarihi a faɗi irin ayyukan da kai masu kyau wahalan shi ya ce to yanzu mu ga al'ana a yanzu din nan walam yabqa shay'un min aba'ina babu abin da ya rage daga cikin iyayenmu in ma iyayen suna nan to kakannin ba sa wa min huna daga nan ne ila 50 daga yau din nan daga yanzu ila 50 aman har zuwa shekaru 50 masu zuwa la tara ahadan minna shi wa radiyallahu anhu wa rabbahu annabi ya ce a baya shekaru hamsin da suka wuce ba mu bane iyayenmu shekaru ɗari da suka wuce ba su bane su ma iyayensu mu kuma nan da shekaru hamsin masu zuwa ba mu bane ƴaƴanmu ne yanzu ka kake tafiyar da al'amarin gidanka amma zuwa shekaru hamsin mai zuwa shi kenan sai dai kuma ƴaƴanka su ne kuma za su tafiyar da al'amarin gidanka ko yabqa auladuna hakaza da'iman ƴaƴan mu ne za su wanzu haka za a yi ta tafiya da'iman da'iman ai annabi adamu shine uban halitta aka dawo annabi nuhu shine adamu sani aka zo zamanin annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam haka abin yake ta tafiya har aka zo zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine ma'anar kama an sha'akun min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda ya kage ku daga jikokin waɗansu jama'a sabon zubi wanda suka shuɗe inna ma tu'aduna inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin inna ma tu'aduna la'at wama antum bi mujidin ubangiji tabaraka taala ce ya ku jama'ar aljanu ya ku jama'ar mutane ku sani inda ma tu aduna cewa duk abin da aka yi muku alkawari din nan na rahama aljanna da dukkan ni'imomi din nan da ku shekarun aljanu da ku shekarun mutane ko kuma da aka yi muku alkawarin narko na azaba da masifu da bala'o'i la'atin wallahi yana nan yana zuwa ba ƙarya ba ne alkawarin rahama yana nan yana zuwa alkawarin na narko na azaba shi ma yana nan yana zuwa wannan tabbas babu ƙarya ciki haza dalilu wannan ko hujja ne ala annas sa'ata atiyatu a bisa cewa ranar alkiyama tana nan tana zuwa kullu atin ati duk abin da zai zo to tabbas zai zo duk abin da aka sa ran yana zuwa to zai zo ko yau ko gobe la raba fi babu ƙarya cikin wannan babu kokwanto wa ma antum bi mujizina wa ma antum da dai ya ku jama'ar kafirai ba za ku taɓa gajiyar da ubangijinku ba ba za ku taɓa tserewa azabar ta bai ani fa'ici na azabina ba za ku yi gucewa azabar da muka tanada muku ba Allah ya kiyaye mu kun ya don yi wani قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يبلغ الظالمون آه wato Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka ce da su ya kauni ya ku jama'ar kafirai tun da dai na gargaɗe ku ba ku gargaɗu ba na muku wa'azi ba ku azantu ba na ja kunnen ku ba ku fahimta ba shikenan i'malu ala makanatikum i'malu wato ku ci gaba da yin aikin ku irin aikin kafirci alama kana tukun a bisa matsayin ku na bin san zuciya ku ci gaba da aikin maguzanci ku ci gaba da aikin kafirci ku ci gaba da aikin tsafaci tsafaci ku ci gaba da aikin bokanci alama kana tukun a bisa matsayin ku wanda yake na bin san zuciya halatikun wato halin da kuke ciki ku zauna a kan halin kar ku canza zama ku zauna ku ci gaba kar ku gyara zaman ku ku ci gaba da yin abin da kuke yi na tsafi in ni aminu ni ma zan ci gaba da aiki ala halati a bisa halina ba zan canza ba na imani da Allah da kaɗai tashi ka gaya musu wannan ka ce musu kan su canza kai ma ba za ka canza ba fa sau wata alamuna da sannu za ku sani man takunu lahu aqibatud dari daga cikin mu da ku wane ne zai samu kyakkyawan gida wato a ƙarshe mu da ku a lahira waye zai samu kyakkyawan gida aqibatud dari gida na ƙarshe wanda daga wannan gida ba a canza wani gida kuma kaga a duniya ya iya yiwa kana wannan kana tudun wada ne da sai a ce ka goma kawo daga kawo a ce ya koma rigasa daga rigasa a ce ya koma anguwar rini daga anguwar rini ya koma malali wannan duka ana yi amma a aljanna gidan ƙarshe ke gidan ƙarshe ke so daga da mu da ku ku sa ido wane ne zai samu wannan gida na ƙarshe a aljanna mu ko ku a ku ne dai ya rasu da Allah ya sa muna ciki wato wannan aya da aka karanta ta dinnan kul ya kami malu ala makanatu kum inni amin duk sanda wani bawan Allah mai kiran mutane zuwa ga Allah yake kiran mutane zuwa ga Allah sai ya zama mutane suna bin son zuciya suna bin kwaɗayin duniya kuma sun rafkana gabarin Allah sun juya wa Allah baya ga baki daya kuma ya zo yana ta wa'azi amma ba a ji yana ta janyo hankali ba a ji mutane suna ƙara nisakansa to abin da ya kamata shi ma ya faɗa shi ne ce kulli ya kauni maru ala makanatikum inni amin fa sawfa ta'lamuna man takuna lahu aqibatu dari amma kada ya koma yana zagin su ko yana kafirta su ko yana a ya gaya musu wannan kawai kuma ya ci gaba da aikin da yake gabansa to shi ne Allah tabaraka ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanar da kafirai wannan al'aqibatul mahmuda wato kyakkyawan ƙarshe abun godiya fi darul akhirah ana samun ta ne a gidan lahira hal nanu am antum kyakkyawan ƙarshe ana samun ta a rayuwar lahira shin mu ne ga wannan kyakkyawan ƙarshe ko ko ku ne innahu cewa sha'anin la yabhu zalimuna wa dama Allah ya faɗi yayi wal aqibatu lil muttaqin saboda ka sani cewa sha'anin innahu la yabhu ai la yasalu zalimuna wato azzalimai ba za su taba rabauta ba ba za su arzuta ba azzalimai abin da yasa aka kawo azzalimai anan ba ce inda hula yabiyul kafiruna ba saboda munafiki ba a ce mai kafiri ko an fahimci halin da yake ciki duk da alahira ma a wutan ma munafiki ne a ƙasa amma ba zai ba cewa munafiki kafiri sannan mai shi munafiki azzalimi ne kafiri azzalimi ne fasiki azzalimi ne mai laifi mai zunubi mai sabon Allah shi ma azzalimi to shi yasa Allah tabaraka ta'ala bai ware ma kuzawa kawai ba ko kafirai sai ce innahu la yuflihu zalimuna innahu la yuflihu zalimuna sani cewa al'amarin azzalimai ba za su taɓa rabauta ba ba za su arzuta ba wanda ya alamun lazina zalamu ayyamun kalabin yankalibu نعم واجعل
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نسيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسوء إلى الله وما كان لله فهو يسوء إلى شركائهم ساء ما يحكمون آه. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce masa ya rasulullahi al'amuran ma guza wannan ba ba nan kawai ya tsaya ba ya ce waje alu yani kufar ƙuraishi kafiran ƙuraishawa ja'alu sun sanya nasiban rabu kafiran ƙuraishawa sun yanka dukiyoyinsu sun raba biyu to sun sanya rabu lillahi ga Allah mimma dara abin mamaki daga abin da Allah ya halitta wai su raba su ba Allah nashi su ba dodo nashi shine waj'alu lillahi mimma dara waj'alu lillahi mimma dara min al-harfi wal an'ami nasiban wato daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta na daga a noma gonaki da kuma dabbobi waɗanda suke na ci da kuma na hawa kafirai maguzawan maka sun kasa su biyu sun ba Allah ɗaya sun ba dodanni ɗaya shi ne ma'anar kuffar ƙurashin ja'alu lillahi mimma zara'a sun sanya ga Allah tabaraka ta'ala wai daga cikin abin da Allah ya halitta min alharfi na daga kayan noma azzar'i wato shuka wal an'ami da kuma dabbobi na ci nasiban wai sun ba Allah rabo daga ciki yusarrifunahu suna sarrafa waɗannan dukiyoyi na noma da kuma dabbobi na ci ila bibani ya zuwa ga baki wal masakin da kuma talakawa wato maguzawan makka Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin wancan kayan noma da kuma dabbobinsu suna raba su biyu ce wannan na Allah ne wannan na dodo ne to amma na Allah ɗin suna sarrafa shi zuwa ga baƙi idan sun zo da kuma talakawa mabukata wani shirka'im amma wani shirka'im nasibar sannan sun ba dodannin su rabo shi ma musarrifuna suna sarrafa wannan rabo da suka ba dodanni ila tadarsiya zuwa ga hadiman dodannin Allah shi ne yake mana aiki amma abin mamaki su allolinsu su suke musu aiki wai alloli ne ana bauta musu amma akwai masu gane su akwai masu kula da su in ba toshewar basira ba kai ne za ka yi gadin ubangijinka ko ko ubangijinka ne kamata yi gadinka to shi ne sai suke rabawa akwai idan an yanka dabbobi na Allah to sai a ba baki a ba wa talakawa idan aka yanka dabbobi na dodani sai a ba wa masu yi wa gumaka wato wato hidima su ne sadanatiha kana kuffaru makka kafiran makka sun kasance yuqaddimuna amwalahum qismayn suna raba dukiyoyin su kaso biyu shay'un kaso na farko karu suna cewa innahu lillahi tabaraka ta'ala cewa wannan rabo na Allah ne mai girma da daukaka idza wajadu ghaiban idan suka samu bako yudibuna sai su sai su masa liyafa da wannan rabo na Allah wa ta tasaddaquna alal masakin sai su raba sauran ga talakawa bi shay'in min zalika da abin da ya rage na wannan rabo na Allah waja'alu sai su sanya shay'an rabo na biyu li alihatin ga gumakansu lata da uzza aidan kuma yusarrifu fi sanatiha suna sarrafawa ga haliman waɗannan gumaka likidimati shurakani saboda hidimar kishiyoyin Allah su ne dodanni faƙalu sai suna cewa haza lillahi wannan rabo na farko na Allah ne bizanihim wato dariyawarsu yani bizanihim saboda ƙaryarsu ƙalu suna cewa haza nasibun ba wai wannan rabon na Allah wannan ƙarya ne Allah da ya baka mai zaka bashi wa haza bi shirkaina wannan rabo na biyu kuwa na dodanninmu ne wato gumakanmu fa yaji a nuna hufi hazanatin wahidatin amma abun kunya sai a sa asto daya da rabon Allah da rabon dodo asto daya ake aji shi idza takala shay'un min nasibillahi ila nasibi alihatihim qalu utruku utruku Allahu gani kaga ƙarya ko abinda suka raba suka ba Allah aka sa asto sai ya zamo ya fado cikin rabon dodanni idan su hadiman dodanni gumaka za su ɗauko su dawo da shi sai su kafaran sai ce a ku bashi ku bashi ku bashi ai Allah mu da shi ne bai zai da dan wannan dan ya faɗo ku ban mishi ku ban musu wai a bawa dodanni amma wa idza taqada shay'un min nasibi alihatin ila jihati nasibillah qalu ruddu ruddu fa ruddu amma idan raban dodanni ya zamo ya faɗo cikin na Allah nan da nan za su ce hadiman dodani maza ku dauko ku dawo musu da kayan su maza maza a dauko a dawo kaga na Allah ya faɗo cikin na dodani an ce a bar shi amma na dodani ya faɗo cikin na Allah an ce a maida wa Allah kayan shi na Allah ya faɗo an ce a bar shi na dodani ya faɗo an ce a maida wa dodani kayan su kaga babu adalci a ciki fayar duna sai ko su dawo da shi Allah wallazi razaqahum alhayawan sun manta Allah shine arzuta su ya ba su waɗannan dabbobi wa razaqahum zar'a Allah shine arzuta su ya ba su waɗannan gonaki da suke yin shuka faja alulahu sharikan maimakon su gode sai suke wa Allah kishiya fakan samu bai na kuma bai na shariki sai suka raba abin da ya ba su gida biyu sai suka ba shi kaso daya sai suka ba kishiyarsa kaso daya ai ko kai ne ba za ka so wannan a ce kai wa mutum kyauta kai masa baiwa amma da ya tashi saka maka sai ya raba abin da ka ba shi gida biyu sai ya aiko ma da rabi rabi kuma sai ya ba maƙiyinka a kasar rabin da ya aiko maka ma da shi rashin kunya ne cin fuska ne kawai da ya baka rabi sai ya ba makiyin ka rabi kuma kai ka bashi Allah tabaraka ta'ala yana kin dodanni yana kin kishiyoyi gumaka sai aka ba Allah rabi sai aka ba dodanni rabi idan raban Allah ya fado cikin na dodanni sai a ce a ban musu in na Allah idan raban Allah ya fado cikin dodanni sai a ce a ban musu idan na dodanni ya fada cikin raban Allah shikenan sai a ban musu amma nasin ya fada cikin nasa sai a ce a da musu shi kaga ba yi adalci ba nan walan ya ajilu ba su yi adalci ba bil kismati a cikin rabu lamma lam yabqa illa an yaj'alu lahu nasiban maimakon ma da suka ga cewa wato ya kamata su ba wa Allah wani abu na rabo cikin abin da ya ba su wani gairi su ba wani wato dodanni nasibar rabo kana min haqqihim to da abin da ya fi dacewa a haƙƙinsu an yi wakiru na hu nasibahu sai su gwabanta rabo ga Allah su ba shi mai yawa da sun yi haka walakin sai dai sai suka aikata akasin haka fa ma kana bi farka'ihim abinda suka ba wa dodannin su na rabo fala yasiru ila Allah ba zai kai wurin Allah ba ila jihati zuwa a tafkarsa wato rabansa kullu shay'in sakada duk abin da ifado min janibi shurakayin na daga rabon wato dodannin su ila janibin la zuwa rabon da suka ba Allah rudduhu sai su dawo dodanni da rabon su la ya kaba nuna haza ba sa karban wannan wa ma kana lillahi amma abin da ya zama na Allah wa huwa yasiru ila shurakayin idan ya zamo ya fado cikin rabon dodannin su sai su bar musu wa ma kana lillahi abinda suka raba suka ba Allah in takada ala nasibi shuraka idan ya fado cikin raban dodanni qalu ufruku Allahu ganiyun sai ce a bawa dodanni Allah mawdaci ne sa'a ma ya hukumu amma dai waɗannan mutane sun yi mummunan hukunci hazar hukum kaga wannan hukunci gairu sadidin ba katartacce bane bai daidai ba to misalin wannan fa mu ma muna yi misalin wannan abubuwan da su ma gudanar suke mu ma muna yin irin shi misalin sa kuwa shine za ka ga mutum ya ji ba Allah haƙƙinsa amma ya ba halittar Allah haƙƙinsu za ga mutum yana da dukiya ya iya fidda zakka amma yana ta kyauta yana ba sadaka yana ba karuwai yana ba mawaƙa wannan iri ne da wancan iri ne waɗannan Allah da barko ta ba su gonaki ya ba su dabbobi kuma ya umarce su da su fidda haƙƙin wannan sai suka ce a suka raba biyu sai suka ba Allah rabi sai suka ba dodanni rabi to haka mu ma a cikin mu idan muka hana Allah haƙƙinsa muka ba ƴan uwanmu mutane haƙƙinsu to muna kamanni da irin waɗancan akwai daga cikin mutane masu yin gaggawan ba wa mutane haƙoƙinsu amma suna sakaci wurin ba wa Allah haƙƙinsa wannan kuskure ko kuma ka ga a talaka bai da komai makwabci ne ko dan uwa ne cikin dangi bai da abin da zai ci amma sai ya ga mutum ya ɗauki dukiya mai yawa ya zo wurin wani ya bashi saboda a ji labari ga yan uwansa danginsa ga makwabtansa suna kwana da yunwa su tashi cikin yunwa amma bai iya basu ba amma ya ɗauka ya je ya kai inda labari zai kai wa jama'a shi ma duk irin wannan tafiya ce tsarin duka ɗaya tsarin duka ɗaya Allah ya kiyaye wa qalu hadhi
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فلو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يبتغون آه. ubangiji tabaraka wataala ce wa kazalika haka nan kuma dai har yau kama zuyyina lahum ma zikira kamar yadda shedanu suka kawata musu abin da aka ambata na wannan rabo da suke rabawa biyu su ba Allah rabi dodanni rabi to haka nan kuma wato a shuraka'uhum dodannin su zayyana suka kawata ni kasirin minal mushrikina ga tili daga maguzawan kafaran makka katala auladihim da suka kashe yayayansu mata liyurduhum dan su halakar da su kazalika haka nan min safahatil jahiliya yana daga cikin wauta irin na zamanin jahiliya kamun zuwan musulunci kafiran makka kanu yaqtuluna auladahum sun kasance suna kashe yayayansu mata bil wa'adi ta hanyar birnewa yarinya ta girma kawai sai a je da ita bayan gari a tuna rani sai a saka ta ciki abin ne ta shuraka'un dodannin su gumakansu su suke umurtar su da yin haka liyar juhun domin su halakar da su yi wani kohun yani wani yarbi su alayhim dinan domin su rikitar musu da addininsu su gauraya musu addininsu na annabi ibrahim ala nabi na alayhi salatu wassalam wanda yake na maguzanci sai su ce wai addinin annabi ibrahim ne walau sha Allah da Allah ya ga dama ma fa'aluhu da ba su aikata shi ba fazarun ya rasulallahi ka rabu da su ka kyale su ka kyale su fi khawdin yal abuna wa ma yaftaruna da abin da suke aikatawa na ƙarya bisa Allah su ce Allah tabaraka ta'ala shine ya umurce su da su haka alhali ba Allah bane ya umurce su da su haka wai ku wannan abin da suke aikatawa cewa suke wai addinin annabi Ibrahim Allah ya kiyaye ya rabbi يا رب يا رب يا صمد وكن مجيبا لنا يا واحد الاحد يا بر يا نور يا عين المراد يجب يا من لا له شفع كلا ولا ولد وقف ابيدا وفرج كرمه ابدا يا من لا شفيع الواقع ولا ند انت الياس لكل سائر وجل يا بر يا حق يا من لا له ند فرج لأمتك للخلق غمهم ولا ينالهم نصر ولا حسن بالمصطفى المجتبى لقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أحمد صل وسلم على خير الورى جبل محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمن والخاتم لما سبق ناصر الحق منها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين